أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan ranar laraba domin ci gaba da darasi cikin littafin na sufatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam littafin babban malami al'alama a sheik muhammadu bin salar usaimi na rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci namu na usman bin affan da ke wannan unguwa ta hamadu kafi bypass a nan fadar jihar gobe yau laraban ta yi daidai da takwas ga watan sha'aban yau hijira na da shekara 1444 wanda hakan yi daidai da ɗaya ga watan uku meladiya 2023 idan masu bibiya ba su manta ba mala yana mana magana game da mas'uliyatul imam imamu sala haƙƙin da ke kan liman ne mas'uliya abin da ya zama dole liman ya kiyaye a lokacin da yake jagorancin al'umma a cikin sallah mun shiga cikin wannan gaba mun karanta doka ta farko da take kan liman sai lokaci ya cin mana muka tsaya yau kuma za mu dora insha Allah karatun iya shafi na 198 doka ta farko shine an yi harisa ala ikmali salati ala ikmali salati bi aisu takuna misal salatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ashabihi radiyallahu anhum farko liman yayi kwadayin sallarsa ta zama mai kamala jagorancinsa sallarsa ya zamto sallar ta sufanto da kamala har ma ya kwatanta irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake jagorantar sahabbai wajen yin sallah to wannan shine dokan farko doka ta biyu da zamu tashi akan ta a yanzu ita ce maliki ce ani harisa ala iqamati sufuf shafi na 198 karshen sa an ya harisa liman ya yi kwaɗayi ala ikamacin sufu a kan sahun mamunsa su daidaita iya daga cikin masa'uliya tasa ya duba ya gaya ya sahun mamunsa yake ya duba dama da hagu ya ga ina ake buƙatar gyarawa a gyara wata sauyatuha bilƙauli wal fi'il ya yi ƙoƙarin a daidaita wannan sahun da magana ne ko da aiki in ya yi magana ba a gyara ba zai iya fitowa ya ce kai ja ƙafar kanan kai gyara nan kai iyo gaba kai ibaya duk wannan iya cikin mas'uliyatul imam ya kula da sahun mamunsa wannan haƙƙi ne da ke kai shi izalam ya fi da kawun a lokacin da magana ba za ta amfanar ba sai ya yi aiki to ana buƙatar ya aiki domin sahu ya inganta wai kawai muhum bi taswiyati sufufu iqamati liman ya tsaida mamunsa ya koya musu tsaida sahu da tsaida sallah yu'akkidu zalika alaihim kuma ya karfafi hakan a kansu waya tawa'adahum ala mukhalifatiha ya dinga tsoratar da su bisa karkacewan sahu ana ganewa liman ya dinga jawo hadisai masu tsoratarwa ga mutanen da suke barin tsawonsu a karkace wanda ba su kula da daidai da sahu ba akwai hadisai masu zafi a wannan magana to liman ya karanto su ya dinga yi wa mutane wa'azi a kansu wa yusawwiha bi yadi kuma in ta kai ta kawo ma liman ya daidaita sahu da hannunsa ya ja kafar wannan ya kama kafar wannan ya daidaita su da kansa ni ne wai su yi habiye dihi illam yanfa azalika in har maganar sama ba za ta amfanar ba sai hakan to yayi kama kana nabiyina wa imamina wa qudwatina sallallahu alaihi wasallam yaf'alu hadha malice kamar yanda annabinmu jagoranmu abun koyi gare mu sallallahu alaihi wasallam yake aikata wannan lalle mana bakar akwai yake a kan kujera to wani ka kama masa kafa a sai harbe ka yi ai kwara faɗa muku kuji idan ka gani man ya kama kafar ka to sahu zai daidaita ma a shine gaskiyar magana yawa idan kayi magana kayi magana ba daidaita ba sai ka fito daga inda kake ka zo ka ja nan ka ja nan sai ka tabbatar sahu ya daidaita sannan sai ya koma sai ka tada kabbara kai san fa an anas radiyallahu an daga anas dan malik Allah ta'ala ya kare da shi annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce sau sufufakun ku daidaita sahunku fa inna taswiyatu safi min tamami sala domin daidaita sahu iya daga cikin cikin sallah hadisin iya cikin bukhari iya cikin muslim kaga idan mun dau mafhumul mukhalafa idan sahu bai daidaita ba a yi sallah ba da shiga ba kenan larabawa suna da abin da suke ce masa mafhumul mukhalafa kuma iya taka rawa sosai a bangaren shari'a daidaitan sahu iya daga cikin cikar sallah ya halatta ka ce sahu ya karkace to iya nuna alama sallah ba da cika ba wannan alarabci halalle gaba da wannan mafhumul mukhalafa ne wani bukari ruwayan bukari min ikamati sala waccan ruwayar muslim ce tamami sala kuma ruwayar bukari ikamatu sala an bayyanta wani abidawo rusu sufufago hadisi daga littafin sunan na abidawo ma'aikin alakica ku daidaitu ba sawunku ba ku gyara sawun ku daidaita shi wa ƙari mu bai sahun ya kusanto da ku ya kusanto da junanku da junanku ku samu muƙaraba wani iya jikin wani wani iya jikin wani wa hazu bil a'naqi ku daidaita kafadunku an ce a'naq ba wuya ake nufi ba domin wani wuyan sa zan kalele ne ko wani ya fi wani tsawo to nan dama tsan ku su daidaitu wana fahimta walahu min hadisi bin umar akwai hadisi da cikin sunan na abi dawud daga abdullahi dan umar Allah ta'ala ya kare da su أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأتي وأقيموا الصفوف وصيد سهونك وهاذوا بين المناكب وديدي تكافدنك مناكب جمع لنا منكب منكب كافدا جمع سو مناكب وسدوا الخلل كتوشي دكا وتكافا أصبحنا ونبا من الله ليجي منابا sallallahu alaihi wasallam amma abin damuwa da takeici wani masallacin ahlus sunna ne ma za a ga sahun duk awar ga jama'a inda ka san ba wannan hadisin a cikin sha'anin sahu kowa yayi abin da ya dama wallahi zaka samu masallaci 100 da wahala ka samu guda biyu wanda suke sahu wanda sunna ta koyar a galabiya sahun mu kawai muna yin da magana ma ne amma inda za a yi sahu ingantaccen sahu to wallahi sallan masu kafin yin shauƙin da jikinka an ce sahabai idan suka yi sahu idan ka zo za ka iya ture su gaba ɗaya su tafi sababi domin kowa ya amfuru da jikin ɗan uwansa amma yanzu kana neman ka daidaita da wani iya gucewa iya kana neman ka daidaita iya zamewa wani ma in kana neman ka daidaita sai janye kawai ya fice daga sahu shi ba zai yi ba to sallah ba ra'ayinka bane ba ganin damar ka bane idan kana da larura ba a ce dole sai ka haiga so bai koma can gefe kai kai sahunka inda larura amma matakar ba larura lafiyar ka kalo to daidai da sahu dole ne a kanka dole ne wannan kuma daidai da sahu ba yan yatsu ake daidaitawa ba ba yan yatsu bane kun ga wannan diga digin ban tashi ma ku gani a dole a gwada kun ga nan to shi ake so ya ba nan ba ba wuyan ne ba wacce za ga wani dan makarana haka ruwa nan shi ake so ya haɗu da ɗan'uwanka an fahimta yana shine diga ne ya haɗu ba wai nan ake so ya juru ba ba wutan nema ba shi ana fahimta to sahu idan bai yi wannan ba wala bai daidaita ba kuma kullum abin da shari'a take nuna mana kenan idan sahun nan fa bai daidaita ba akwai matsala ba kuna jin ma'aikin Allah iya ce iya daga cikin cika sallah iya daga cikin daidaita sallah matukar sahu ya daidaita idan bai daidaitu ba kuma akwai matsala a cikin sallah kun bai bijan nan maliki cewa a rusushin hukum wa ƙaribu bainaha wa hazo bainar ana walahu min hadis ibn umar annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala aqimu sufufa yace ku tsaye da sahu inji abdullahi dan umar yaji manzon Allah yana fada wa hazo bainal manakibi wa sudul khalal ku daidaita digadiganku da kafaɗinku sannan ku toshe dukkan wata kalal alkalal shi ne almadkal ko alfuruji an bayyanta duk ƙofar da ke tsakanin sahu a toshe ta akwai ruwayar da ake cewa shaidan iya shigowa duk sahun da akwai space space tsakanin wani da wani to shaidan iya iya shigowa ya dinga samu ko wasu wasu matasa ne a jarabe su da asanar lamantarsa idan kuma manya ne a jarabe su da pabc da pdp da abga ko da labour party a ita mata shi omar miliyan shida wasa ne a yi dole sati alayya yawwa in manya ne da haka za a jarabe su kana sahu kana tunanin wata tutar jami'a abinda ake bukata kana sahu ba abinda za ka tuna in ba Allah ba in ya so kai sallama ka fita da tunanin ka jefi a waje ko to matukar sahu bai cika ba to sallah wasu wasu zai ma yawa a sallah an bai nan yawa sai maliki cewa a wasaddul khalal wasaddul khalal waliyanu bi aidi ikwaniku ku yi ruko ku tausasa zuwa ga jawo hannayen yan uwanku wanda ga bai iya ba bai sani ba sai ka jawo shi ka daidaita shi mazan Allah haka yawa Abdullahi dan Abbas ya sallan nafila ne ma a gida zai jona ya bi shi sai jawo shi mai da shi daman sa ne daidaita shi idan ka ga wani tabbas bai sani ba ne bai iya ba to kai da ka sani ɗin ka iya kai ƙoƙarin daidaita shi ku yi riko da hannun yan uku wala tazaru furujat kar ku bar kafofi ƙofofi a cikin sahunku kar ku yadda li shaitan idan kun bar ƙofofi cikin sahunku to shaitan zai samu mata kalkuma zai dinga shigowa ya dinga gwara tsakanin ku ai alfada bayna rijlai a samu wata kafa tsakanin mutum biyu fa inna shaytana yadkhulu fihi shaytan ya iya shigowa cikin wannan min baini ahli safi cikin tsakanin mutanen sau yasa za ga wani iya sallah amma iya magana ma iya wasu wasu shaytan ne yake zungurin sa kawai domin ya bar su katsin da shaytan da ke shigowa wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wa sallam wa man wasala wa man wasala saffan wasalahu Allah duk wanda ya sadar da sahu bai yanke sau bai sadar da sau har sahun ya cika to manzon Allah iya masa addu'a Allah ya sadar da shi da rahamarsa wa man qata saffan wanda ya yanke sahu da gangan qata'ahu Allah kamar zaka ce Allah ya yanke shi daga rahamarsa kun ga wannan ayabin tsoratarwa ne duk wanda ya yanke sahu da gangan to manzon Allah ya mai addu'an Allah ya yanke shi daga rahamarsa Allah ya gutsire shi daga rahamarsa wa fi sahihain a cikin littafin bukhari da muslim an anas bin malikin radiyallahu an daga anas dan malik Allah kare yadda da anas ya sanya mu da mu da shi aljanna ce makomar kale ke cewa uqimati salah ku tsaye da sallah ya ku bayin Allah fa aqbala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan mun tsaye da sallah sai manzon Allah ya fuskanto mu ya fuskanto mu bi wajhihi da fiskarsa a tsaye da sahu har a yi kama to mazan Allah iya tsaye kamar zai kabbara sai ya juyo kalle mu ana ganewa idan ya juyo ya kalle mu in ji ana sai mazan Allah ya ce a yi musu fufakom ku tsaye da sahun ku ba ku daidaita wata rasu ku daidaitu ku sahu ya tsaya kuma ya daidaita ya zamto diga-diganku suna haɗe kafaɗinku suna haɗe da juna haka ana zai ce manzan Allah juyowa yake sai musu wannan magana wa an nu'man bin bashir radiyallahu an daga nu'man bin bashir Allah ta'ala ya kare da shi kale ke cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusawwi sufufana iya zuwa ya daidaita sahunmu hatta ka annama yusawwi bil qidah yanda ka san ana ana jira a baka irin abin da ake harbin nan a sata a cikin kwarinta a daidaita in ka ga wanda ya daidaita ɗin to ko tsinanne ba zai wuce ne ba haka za ka ne ka shafa abin da hannun ka ji su daidai to mazan Allah in ji ina umar nabi da bashir haka ke zuwa ke ya daidaita sahun yadda kasan za a sa goron mashi a yi ranjin ɗungun to ba inda za a biya ya biyan haka ake haka sahun sahaba yake mazan Allah ke koya musu ra'a hatta iza ra'a an naƙa da aƙalla nu'uma ne ke cewa har in manzan Allah ya ga mun hankaltu mun mai da hankalin mu akan sahu sun makaraja yauman faƙama mana wacce magana ta take kenan hatta ra'a an na ƙada aƙalla anhu idan ya ga mun hankalta hankalin ya dawo kan sahu da su ya koma ya tada sallah kenan an fahimta sun makaraja yauman faƙama wata rana ya fito ya tsaida ya an yi ikama ya ce a yi ikama tsaida ikama sallah hatta ka da yi kabbir har sai da ya kusa ma ya ce allahu akbar ya fara sallah fara'arar julan badiyan sadrahu minasaf sai hango wani mutum kirjinsa ya ɗan yau waje kirji ba ba ma kimatin bi gare shi ko? to kirjinsa ya ɗan yau waje bai ditutu da yan wasa faƙalar ibadallah sai manzo Allah ya ce ya ku bayin Allah latusawun na sufufuku wannan lam da lamar ƙasar ne ya ce wallahi ko dai ku daidaita sahunku au layukhalifan na Allahu bai na wujuhikum ko kuma wallahi Allah zai raba tsakanin fuskokinku ku dinga ga ku da yawa amma ba ku da haɗin to lalle ilalla rahin daidaita sau iya sa wannan matsala za ga mutum aƙidar ku ɗaya ƙungiyar ku ɗaya masallacin ku ɗaya amma ba ku isa ku yi mitin ku tsina na kanku alkhairi daga an yi magana a zo a zauna ya yi mema fitar kaza mema ya kowa ya kama a kaza kaza ni ina da uzuri ni ina da commitment to shi ke wallahi rahin daidaita sau iya ka wannan matsala akwai wani malamin saudiya da ya rubuta yake ce shi iya ganin matsalolin da suke samun musulmi musamman a halin suna a duniya na rashin haɗin kai to wallahi ba maki wani hadisin a gaban rashin kula da sahu zai sa dukkan zukatun musulman rabu da juna to ku duba dai abin da ake ba ma da shi wannan harkar siyasa ta raba wani da wani ta raba ɗa da uwa ta raba malami da ɗalibi ta raba uban gida da yaron gida duk da shi za a wannan zaɓen ma na ji an cewa wani yaro ya zaɓo ta jabiya wani uban gida ya kore shi kaje ba jami'ar Allah ya zaba ba lebo ba ce zaba ba wallahi ba lebo ba ce zaba amma an kuri shi musulmi ya zaba ɗan uwanka kuma ra'ayinsu amma shi mai gidansa iya ganin ra'ayin bai masa biya kuri shi wanda zai jawo hannun gida yanzu in Allah ya mai da yaron ya zama mai gida zai zai kyale shi Allah ba abin da bai kar mu yarda wannan tutar siyasa da wannan abcd din ta raba tsakanin kar mu yarda da wannan duk abin da zami miman tini na ukuwa islamiyya ita ce babbar mahaɗa da ta haɗa mamma ba tutar ba ce abu ne wanda zai wuce ya ma wuce abu ne wanda dukkan nan ba wanda bai sani ba cewa a galabiya ma wanda ya fi zaƙewa wajen wahalar siyasa an fi jiwa mai ba ko ba haka ba ne wanda ya fi kowa shan wahala sai wane sai wane wallahi sai kuma wanan ya zama sannan kuma ya juya masa baya kuma dama ba don Allah ke dama don wannan yayi ba ji duniya yake ƙarya ne mu faɗa kanmu gaskiya duk wanda kaje ya hankoran sai wani sai wani a galabiya kaso 90 daga cikin mutane wallahi dan wannan dan wani abu duniya suke ƙarya suke ba dan wani abu ba dan Allah suke to kaga abin da ka san dan duniya ka ci ta garba da ka da duniya to ashe wannan illar da muke samu tarar rabuwar kai rarrabuwar kan juna to wallahi akwai yiwuwar akwai yiwuwar rashin daidaita sauyayi wacin wannan zai ku duba dai yanda abokan zaman ba ƙasa nan suka haɗa kansu wannan bai zama bai zama aya gare ku duba dai ku gani wannan wa'azi ne wallahi kamata a mimbarorin juma'a fito a faɗa mutane suka dunkule da wanda yake ƙarshen najeriya daga arewa da kirista ne da wanda yake ƙarshen najeriya da kudu duk jami'ai da suka suna gani a garinku suke ci suke sha sana da iyayen gidan 'yan siyasar taku da suke ba su jari amma sun ji umarnin kan sun zaɓa nasu amma ko ana faɗa muku allah da annabi bakwai ci kowa sai buɗe baki wa malami rashin kunya akan siyasa malamin da ya koyar da kai alkhairin da ba za su kai ba mai matan ya ma magana siyasa a jima kuskure ya samu sabanin fahimta to mai kamanta alkhairin da ya koya alkhairin da ya koya maka isa ka biya shi baka isa ka biya shi ba musibar da ya tare ma kasan ta nan ka sani daga cikin irin musibin da malamai suke kare amma dan rashin tarbiyya da rashin ba mu da tarbiyya ba mu da hankali ka duba dai abin da ya faru a media wani ya fito ya dinga zakin malami a kan fatin siyasa amma ka taba jin wani kirista ya zabi ya zagi wani fasu ba su da bambancin ra'ayin siyasa ne suna da akwai suna da akwai amma sun nuna sun fi mu haɗa kai kowa ya gani sun samu ƙuri'a over 6 million sama da miliyan shida kuma an ci wuzin sati ɗaya ko kwana biyu suka yi circulation ɗin magana ta dun nasu ga wani kuma yanzu wannan bai samun kunya garin bai sai zama kunya ba yanzu wannan ana haka ana haka ba fata ba wataran ba sai sun shugaban kasar nan ba in suka haɗa da rubabbun musulman musu ka siye su ɗan tura kaɗan za su yi wani sun zama kusa wallahi kaɗan za su tura wani sun gano lagon kuɗi kuke su kuna fada akan kuɗi kusa hukun kuɗi ba damuwa su bane innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum li sabilillahi sabilillah za su iya tura muku kuɗin bukatar su biya ku ne mayo kuɗi Allah ku ba ku da ibada ita kuɗi ka cuci dan uwanka ka zalunce shi akan kuɗi ka mai rashin mutuncin duniya akan kuɗi amma su ba ruwa wallahi mu ga hankali duk ɗan takarar da yake da alaƙa da arna wala kan kuma shi shi ne gaskiyar magana an yi walƙiya an yi walƙiya mun gani duk mutumin da kuka san iya da alaƙa da arna ko arnanci wala kan shi ba ruwanka da mutum ba ruwanka da fatarsa addini za ka yi idan ka sake alamun addinin ka suka durkushe to wala kan shi ba ka da bakin magana wannan yawan ya zama na banza da wuce ba ruwanka da mutum mai yi ba ruwanka da shi ba ruwanka da fatan jami'arsa ba ita kake yi ba amma waye ya fi kusa da musulunci waye in yi ci kamar musulunci ya ci wallahi tallahi in baka zaɓe shi ba kai kushe magana muna mulki akan tun da abin ya zo kai gaba da gaba faɗa za a yi ko gaba da gaba ne wallahi in kuka sake wanda suke da alaƙa da arna suka ci to wallahi ba ku da bakin magana za ce su ne sai kawo shi kuma ka za su ku yi hankali ku yi hankali maliki cewa ko dai Allah ta'ala ya juya fasakunku haɗin kanku ya ƙiyiwa matuƙar sahunku baya daidaituwa an fahimta maliki cewa ai bai da ƙulubi gungo? kama fi ruwayat abi daud ko kuma Allah ya sassaba zakatanku kamar yadda suke ruwayar abi daud wa hadha wa'idun shadid maliki ta wannan narko ne mai tsanani alaman la yusawi sufufa akan wanda baya daidaita sahu an yukhalifa Allah baina qulubihim Allah zai iya rarraba tsakanin zukatansu a fataktalifa wajhatun nadrihim tunaninsu da hangensu sai bambanta wani ya hangi kudu wani ya hangi arewa duk ku kasa haɗin kai wata zai masalihahu su dinga tozartar da ci gabansu da maslahansu kamar dai malam ya san abin da muke cika yanzu gashi ya rubuta rashin haɗin kai ba abin da ba zai iya jefa mana musiba bi sababi ikhtilafi sababin ikhtilafin su rarrabuwar kansu duk zai jefa ku cikin wannan musiba wa an barra bin azib radiyallahu an daga barra bin azib Allah ya kare da shi kare ke cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتقلل الصف من ناحيه الى ناحيه manzon Allah da kansa yake yake shiga ya takallal yayi nan yayi nan tsakanin sahu da sahu daga nan bangaren zuwa nan bangaren yamsa su durana har ma hannu yake sa yake shafar kirjin mu wa manakibina da nan kafadun mu ya dinga daidaita kafadun mu da hannunsa wa yaqulu har yake cewa la taktalifu fatattali fa qulubukum kar ku saba idan kun saba sahu zakatan ku za su saba kar ku yadda sahun ku ya saba idan sahun ku ya saba to zakatan ku ma za su saba za ku kasa samun hadin kai wa qala nu'man bin bashir nu'man bin bashir Allah ya kare yadda da shi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya sauyi su gobara iya daidaita sahunmu iza kumna lissalati idan mun tahi za mu yi sallah sai daidaita sahunmu da kansa fa'izastawaina idan har ya tabbatar mun daidaitu kabbara sai yi kabbara fa'izastawaina kabbara ya za mu jira su su gama magana idan kun gama sai mu ci gaba da karatun ko a yi ba za ta haɗu ba gaskiya ana allah da annabi kuma ana magana duniya ba ta haɗu ba faizar sawai na kabbara manzan allah ya ce ta idan mun daidaitun sannan kuma sai manzan allah ya yi kabbara sallallahu alaihi wasallam a fanzuru ayyuwa la'imma sai malam ya dawo kan limamai shi ya ku limamai ku kula ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga fadin sa sallallahu alaihi wasallam da yake cewa fa izastawaina kabbara idan shi sahabin yake cewa idan manzon Allah ya ga mun daidaitu sannan sai ya kabbara hadhihi jumla shartiyya malice wannan jumla ce sharadi iza din sharadi ga masu ido a harshen larabci ko iza ashart iza sawaina har in mun daidaitu ɗin a sahu mun gyara kabbara sai yi kabbara idan ba mu daidaito ba ba zai kabbara ba shi ne magana idan har ma mu daidaitu ba to ba zai kabbarta ba sai zo ya gyara har sai ya ga mun daidaitu sannan ya yi kabbara shi ne hazihi jumla shardiya ta jiduha sarihatan fi annahu sallallahu alaihi wasallama za ka same ta ma ƙarra a wani gun fi annahu sallallahu alaihi wasallama shi annabi rahma sallallahu alaihi wasallam la yukabbiru lisalati baya kabbara na harama fara sallah kenan hatta tastawi sufufa har sai ya tabbatar da sauya da dite in sau bai dide ba zai kabbara wala qad adrakana zalika al-khulafa ar-rashidun haqiqa arziki waɗannan sahabbai tun daga abubakar umar usman ali Allah ya kare da su sune khulafa ar-rashidun wala imma almuttabi'un da kuma malamai da tabi'ai da suka biyo bayan sahabbai mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa fil muwatta da a cikin littafin muwatta ta Imam Malik an amirul mu'minin Umar bin Khattab daga amirul mu'minin Umar dan Khattab Allah ya kare da shi annahu yake cewa kana ya amuru bi tasawiyati sufuf manzon Allah ya kasance iya umarni a daidai da sahu fa idza ja'uhu sai an zo an ba shi labari iya tsaye a nan misali a gunda yake ta da sallah an cika masallaci an yi sawa kamar sahu biyar shida sai ce wa da duba man sahunka ya leka sahu na uku wa ne duba man sahun da kake ka to sai kowa ya kama report an fahimta mazan allah sallallahu alaihi wasallam an ji umar yake cewa fa iza ja'u fa akbaruhu sai an zo an biya mazan allah labari an kadistawar cewa sahun ba duk yadda dake manzan Allah sai wakilin sahu na ɗaya ya zo ya ba da rikon wakilin sahu na biyu ya zo wakilin sahu na uku ya zo duk sahun da suke masallaci wakilan sahun sai sun zo sun ce manzan Allah sahun namu ya daidaita sai sun kama sa wannan rikon idan suka faɗa masa kabbara sai ya juya ya kabbaran harama wa kana qad wakkala rijalan manzan Allah iya wakilta wa ansu mazaje littaswiyar sufu aikinsu kai daidai da sahu har yi wakala su cewa wane duk lokacin da aka zo kana cikin sahu to kai ne wakili na sahu in ka leko kace mai eh yayi to shike na sai ta da kanka to haka manzon Allah yi sallallahu alaihi wasallam wakala malik bin abi amir malik bin abi amir yake cewa kuntu ma usman bin affan na kasance tare da usman bin affan Allah ya kare da shi faƙamacin sala sai sa a tada sallah a yi iƙama wa an na'ukalle muku mu kuma muna magana da usman fi an ya furida li cikin abin da ya ɗora mini ya wajabta mini ni in ji wa in ji malik bin abi amir falam azal ukallimuhu ban gushe ba ina yi wa usmanu magana an ta da ikama fa amma muna magana ni da shi wa huwa yusawwi alhasba bina alaihi har ma yace wata rana ya zo iya karkade tsakoyi kan takalminsa da ya shigo da yi masallaci hatta ja'u rijalu yace ina gani bayan ikama ba zai tada sallah ba har sai mazaje sun zo sun same shi faqad kana wakkalun bi taswitu suhub usman sai wakkala waɗannan mazaje su je su kula da sahu sai sun kawo mai report fa akbaruhu anna suhub qad istawat sai sun kawo mai labarin cewa sahun nan fa ya daidaita fa qala li sai ya ce da ni kuma inji malik bin abi amir sai ya ce da ni istaw a istawfi as-saffa sai ƙara tambaya ta tsawon ya daidaita bayan an kama su report kamar yadda su mabaiza ke ya ce kai su mabaiza ya yaya report ɗin da aka ya yi daidai idan ya ce e sun makabara sai ta yi kuma yi kabata idan liman ya ce zai yi zuwa sai dai masallacin ya watsa kuma a ce ya zo mana da sabon abu haka ne sabon abin ayi tun da abu gajin manzan allah yana yi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ga kula ba suna yi abin da ka zo da yi shine sabo don ba da asali amma wannan shine asali ba shi bane sabon addini an bayyana to daga al'amarin sahu ya yan kwayya da girman gaske malik ya cewa fa hadha fi'l rasulullahi sallallahu alaihi wasallam irin wannan shine aikin da manzon Allah yake aikatawa da kansa wa khulafa'ihi rashidin da kalifofinsa masu shiryarwa la yukabbiruna li salati ba sa kabbara ba sa kabbara domin tsaye da sallah hatta yastawi sufufa har sai sahu ya daidaita afalaysa min al-jadir dina an ya kuna da nafihin uswa ya zama likita ba zai zama abin koyi a gare mu ba mu mabiyansu ya zama to akwai abin koyi mu mu kwaikwaye su yanzu zai mana wahala a ce mu kwaikwaye su mai abin wahala a wani kuma duk sallar da na a sahun ya inganta wallah sallar ta fa zama mai shauƙi a zuwa ka gwada ka gani amma sallar da sahu ya ya wargaje to wallahi zukatan kuma a wargaje su amma duk sahun da ya daidaita sosai Allah ya fi samu kunu tsawo wajen gabatar da ibadar sallah kuma wani sirru ba da malamai suke faɗa shine idan har ka iya tsayuwar sahu to a galabiya daɗewar da liman zai yi a tsaye iya karatun sallah ba za ta dame ka har in ka iya tsayuwa amma matsalar da ake samu aya goma sha biyar ishirin a fara mita da ƙorafi to kanta tsayuwar sahu ma baka iya ta bane shi yasa kake kosawa kake gajiya akwai rage iya tsaye wa sahun amma matukar sahun ya daidaita kuma lafiyan ka karo ba majinyaci bane kai walla za a yi aya 30 40 baka baka gaji ba domin tsayuwar da za ka yi tsayuwar za ta baka wannan dama amma wani ya bude kafafuwansa ya wargaje da ka san ya tsaya iya kallon dawakin su kuwa kuma sallah yake kafarsa ta yi nan wannan ta yi nan to ya taya ba ka yi ba ta dole gaji ai akwai normal tsayuwa da ake yi ba ka buɗe ƙafafuwan ka ba ka tsuke su sosai ba wannan shi ne tsayuwar sallah ya zamto duk jikinka nauyin jikinka bai karkata wani ɓangaren amma in ka buɗa ko ka karkata to nauyin jikinka zai karkata wani ko za ka gaji da wani amma ya zamto jikinka iyakan ƙafafuwanka a daidaiti idan ka iya wannan tsayuwar za a jima za ka daɗe kana sallah ba ka gaji ba sai malik ya cewa yanzu ba zai zamto ba har zai yi wahala yanzu a gare mu yanzu a gun wannan bayan allah ba za mu dau abin koyi mai kyau ba wajen daidaita tsawo da limamai su dinga umarnin mamun su daidaita tsawo mamu ku yi haƙuri ga irin dokar da take kan liman akan in liman ya ce zai gwada wannan kan ku kosa duk fatan da ake ajiye gaci sallar ta karɓa ki idan kun daidaita tsawon ai ba gidansu zai kai sallar ba ko yau ba zuwa zai yi sai da ita ba a kowa kansa yi wa to amma wani ana kokarin gyara masa amma masifarsa da fada zai dake da fishinsa da hancinsa da zuciyarsa domin shi dan ya zo ya zungure shi malik ya cewa alaysa min aljadir bina an na'muru bit taswiyati subuha yanzu ba zai zamto zai yi wahala a gare mu zai zama abin wahala ne akan mu dinga umarni wajen dini da sau wa iqamatiha da kuma tsaye da sahu a tsaye da su a daidaita ya zaune wani abin wahala ne ba za mu dinga umarni ba limamai suna umartar mu mana kokarin daidaita saboda tsayarwa ya zaune abu ko wani abin wahala wa'annan tare ko mu mu tsaya mu dakata mu saurara fala nukabbir li salati ba za mu kabbara domin fara sallah ba hatta narahum qad istawu ala alwajhi almatlub har sai kaga sahun ma mun ka sun daidaitu bisa irin fiskar da ake nema su daidaita yanzu wannan wani abin wahala ne wa Allah naka shafi zalika law matala'i kar mu ji tsoron mai zargi kar mu ji tsoron zargi mai zargi a wani in har kai liman ka gane ma mu sun yi karatu to ku dinga kokarin haka ko da za a canja muku suna ma kar ku dawo a ce masallacin yan kakale kaga abin da za a ce kenan wai sa umma wai har sai liman ya fito iya kama kamar wani ai wannan ya kakala ne in dai mutanen yau ne wala sai sun faɗi wannan magana to kar ku damu da su kar ku damu shine kar ku ji tsoron zargin mai zargi wajen wannan ku dai ku yi da kyau da kyakkyawan ne an gane da ku la tajjur ma mutadajjir kar ku ji kar ku kula da haushi mai haushi wanda zai dinga surutu akan abin da kuke na rayu sunna kar ku damu da shi lakin ma al'asr tare da abin takeici jimal anna kathira min al'aima da yawa daga cikin limamai fataha Allahu alaina wa alai Allah ya kara mana budi da mu da su la yuwali hadha al'amr inayata to wannan aikin da aka dora musu ba sa kula da shi kuma gaskiya ne limamu limamu ba suna yi limamun ku da kake sallah a unguwar ku yana yi an ce a kar ku ji tsoro ku dan mana ku dan ku ga mallam bakare na kusa da ku suna yi mai kokarin shine zai ce ku daidai da sawon ku da baki kawai shi ke zai ga musu to wannan bai izo ba ba sauke nauyi ba in har magana ba za ta isar ba to sai ka fito kai aiki amma saukin da za ka samu saukin da za ka samu malale maka karantar da ba muka samu kawai ku zauna ku dinga darasi da su na daidai da sau shi ke na kawunta amma matukar ba a karatun to kullum sai an daidai da sau kullum amma matukar mamunka sun gane karatun shi ke na kawunta duk wanda ya zo masallacin ko da bako ne to dole biyan da mamansa masallacin suke sau dole yi hanya mafi sauƙi a zauna a karantar da su kawai to ga yadda ake in ba da dama ku dinga practical da ku da ku ne bayan asu ba ne a wani lokaci ne bayan kasa ku haɗu ku dinga yi to malamin ga tsohon mu yaya ne yayi ko bai yi ba wani zo mu biyar mu haɗu mu yi tsohon mu jeru malam duba mana magani haka ake yi kake zo kake koyon wani shirman banza ma da shirman goyi da tana sallah kar ka yi girman kai akan wannan in baka iya baka tsaya ka koya ita ce farkon abin da za a bincika aikin ka gobe kiyama in ka mutu idan ka je da matsala duk aikin ka sun rushe ba ruwan Allah da aikin idan ka je da ita tayi daidai to akwai yiwuwar Allah zai ma gafara ya bi ma abubuwan da kai kuskure kake zuwa kake bata lokaci shekara shida shekara bakwai shekara goma kana fama da boko kayi fas digiri kayi saka kayi waye kuma a ce ka zauna cikin wata ɗaya ko sai da so zai ma wala za ka ji wani wani abin kunya ne a ciki rashin iyawar shi ne abin kunya ka kai shekara arba'in arba'in da biyar baka iya tsaye da su yana abin kunya wallahi ba wai ka koya ba ne abin kunya baka iya ba shi ne abin kunya amin jana saboda ka mi kokari mu gane maliki cewa kar mu ji tsoron zargin mai zargi ko haushi mai haushi sai malik ya ce abin mamaki wa an su limaman ba su ɗau wannan nauyin ba ba sa kula da wannan umarni da aka basu ba sa kula da shi wa gayatan ma inda an ya kula a kalimatan alal ibad kawai abin da ke kansu a gaya a galabiya shi ma masalatan ahalar suna shi masu wannan ɗan ƙoƙarin an ya kula a kalimatan alal ibad ya su faɗa wata kalma zuwa ga zuwa ga su masallata ɗin sai isau itadilu kuma ka sai jawa istau itadilu su ma masu kokarin kenan shi kenan kawai an daidaita ba daidaita wani ma bai san abin da kace mai larar da kake da wani zaka ce mai fasara istau itadilu wala mai sani ba baka koya mai bai san fasara ba idai koya ta kana wani gunjin ka kawai bai san abin da ka faɗa ba daga faɗar wannan kalmar istau itadilu sai ka ji ka ce Allahu akbar to wani bai san ma abin da ka faɗa bai sani ba an bayyanta to malam iya ganin wannan kalmar bata isa ba bata wadatar ba bata wadatar ba amma yace wa'ansu daga cikin limamai masu dan kokar kokar su ne masu wannan amma wasu ma haka ma ba su yi ba fala yushir nafsuhu bil maqsud minha shi ma kansa limamin wani bai san bai da bai kudire a ransa abin da ake nufi da kalmar ba wasu masu zama al'ada ne wannan istau itadilu shikenan kuma wani ma gabansa ba iya can yaƙin da bai ke ba zama ya juya gaba zai kabara istau itadilu bai fesa limamin ba bai kalle su ba a hankalinsa iya can ya kalle can sai yake faɗa da baki ku yi haƙuri limamai ba na wasu min da yake magana ba ni ba ne ba an fahimta yawa maliki ta fala yushir nafsahu bil maqsud minha ba zai ji a ransa ma me yake me asalin kalmar me abin da ake nufi da ita ba wala yubali man kalfa man man kalfa biha bai ma damu da wanda yake bayan sa ba game da kalma bai damu da shi ba ka iya ma can kallon alƙibla kuma iya faɗa a lasfika su ma mun suna bayan sa bai ma damu da abin da suke wala ya atamiruna biha su kuma za su umarsu da wannan kalma ba tajidul imam yaqulu hadhihi al-kalima zaka samu liman iya faɗar waccan kalma din allati tajri ala lisanihi al-ada wanda kalmar tana gudana da shi bisa al'ada ne kawai ala lisanihi ala al'ada wa an sun mai da kalmar al'ada ce kawai al'ada ce suke faɗarta ya ƙulu zalika iya faɗar wannan wal ma'amun ba ƙuna ala iwi jaji iya faɗar kalmar amma idan ka zo katar da mamun sahunsu a karkace ne ba a wannan ne ya ce istau itadilu amma kuma sahun a karkace ne wadda fahimta mala ya ce ya ƙulu zarika zai faɗi ku daidaita ɗin ku gyara amma su mamun baƙuna suna nan a tabbace ala iwi jajihim a kan kankace wasu zai faɗi kalmar amma suna nan a gargajensu wasu gyara don ba su masu abin da ake nufi da kalmar wata ba'aduhun min ba'ad za ga wani ma ya yi nisa wani ma ɗan yatsa ma baya haɗuwa akwai gab sosai za ka iya wucewa da gudu amma kuma su huwa ke bi walau annal imam sha'ira bil maqsud da liman zai ji a jikinsa abinda ake nufi da kalmar wa nazar ila suhu kuma ya juyo ya kalli sahunsa bi ainihi da idonsa wantabir ya dakata hatta ya rawa muqaddistau har sai ya ga sun daidaitu istiwa an kamilan daidaita cikakkiyar daidaita su makabbara sannan sai yi kabbara labari arzin mata to da liman ya sauke nauyinsa da dai hakan yayi ka da dai liman mai akwai aiki a kan kuɗi labari arzin mata da hakan ya yi fesin ɗinsu ya faɗa ya tsaya ya kalla ya daidaita ya tabbatar sun daidaitu ya sai kabara ya juya ya kabara labari arzimatan da ya sauke nauyinsa in bai yi ba gaba eh abin sauke magar gaskiya in bai yi hakan ba to bai sauke ba in bai yi hakan ba bai sauke ba nauyin iya nan kai shi wa kharaja min mas'uliyatihi idan ya kan kuma ya fita daga nauyin da Allah zai iya tambaye sa kansa a gobe kiyama shine mas'uliyya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati to kai maliman idan baka yaka ba akwai tambaya da za ta yi fesin ninka gobe kiyama haza ba'd mas'uliyatil imam mali ce wannan wa'ansu ne ba duka daga cikin wajibai da suke kan liman fi imamatihi a cikin abin da ya shafi limanci shi kuna gane limanci ba abin wasa ba mu ne muka rena shi kawai kowa ma kawai ka ya sa jamba da hula imana sallah imana sallah to sallah ba abin wasa ba shi da yawan mu da yawan mu ba za mu yadda wani tuka mu a wuta da yawan mu ba za mu yadda wani mana allura ba kai ba ma tuka a mota ba wani ma ya bude motar ka ba za ka yadda ba sai wanda ka yadda da shi an fahimta amma sallah ce ba ta da wani matsayi ba ta da shi kuna da limamin kuratibi kun yadda da shi iya da ilimin gabatar da sallah amma jiran minti biyu na sai gagari minti biyu minti uku ku kosa ku jawo wani ku cusa shi a da liman yi da musala sau nawa ana ikama a kan rashin haƙurinmu kuma sai liman ya shigo da koma sau nawa aiki wannan ba ɗa'a ba ne ba tarbiya ba ne musulunci ba haka yi koyar ba ba haka yi koyar ba yanzu Allah ya mana arziki na communication a junanmu shi liman ya ga tabba zai yi kamar minti biyar bai zo ba zai iya waya to ladan wane ma yayi sallah ni ina da uzuri haka ake yi ko kuma a minti biyu kun ga shiru za ku iya bugawa malamin kana hanya ne yaya in ya ce a ayi sallah cikin magana da idan sallah haka ake yi wannan shine kun soke nauyin da yake kanku amma ba daidai bane kuna da liman ratibi iya nan shine aka san me muku sallan nan guda biyar an sani ko ba uzuri bai faɗa ba ba rashin lafiya yake ba kai minti biyu ku kasa jiransa kuma ku ci ko ahli sunna ne manzon Allah fa ya taba zuwa zai yi sallah an fahimta sai ya tina ya manta wani ba gida har an yi kabbara ya bar su a tsaye ya koma gida dala ya zama wani wallahi gida ya koma kuma da ya koma gidan suna tsayen a sahun bayan ya kama ya da ya same su akwai lokacin da yake suke jiran sai fito sallar isha iya gida bai fito aƙalla in yanzu ne a agogo za ka iya ce a ƙarfe goma zuwa goma da buwan suwa sun fara gingidi amma da ya zo aka yi shiga aka tada ya kama aka yi sallar a iya cikin babin da ake ce gingidi ma baya kare allah domin sun zauna masu har gingidi suke yi amma ba wanda ya ce wani mana sallar ga abubakar ga umar ga usman ga ali suna nan amma daga an yi mai musunar mata zama sunar yan siyasa ne a shi ne gaskiyar mana sai gun laushe-laushe muke so a yi mu'ahalar suna ne to wani kwamiti za a yi tara kuɗi ko wa'azin ƙasa ko wani abu daban haka ne mana ko wani abu show da za a nuna duniya amma wannan abubuwan su ne sunar ya manzan allah ya rayu ya yi rayu a masallaci ya yi rayu a gida ya yi kasuwanci ya yi sa kayansa ya yi zauna da iyalinsa wannan shi ne suna amma ba maganar baki ba wani adalci ba ne wannan shi ne suna kowaye ya saba wannan wallahi da zai kwana dubu iya ce ahalin suna ne abun alaba ahalin suna ahalin suna shi ne kwaikwayon manzan allah ayyukansa ya yi a masallaci da sahabai in kuna so ku zama ahalin suna gaskiya sai kun kwaikwayo wannan yayayi zauna da iyalinsa idan kana so ka zama ahadu sunan gaskiya sai ka kai koyi manzon Allah ne zauna da iyalinsa yayayi zauna da makotansa idan kana so ka zama ahadu sunan gaskiya sai ka koyi koyi zaman manzon Allah da makotansa ka zauna da makotanka lafiya karka cutar da su karka zalunci su karka haice su idan kana so ka zama ahadu sunan gaskiya sai ka rabu da girman kai manzon Allah ba mai girman kai bane sai ka rabu da ƙarya manzon Allah ba makarici bane sai ka guji hasada manzon Allah ba mai hasada ba duk wannan har in kana so ka zama ahlus sunna wala sai ka guji shi amma wani identity wani suna wani kai ne sakataren waye kai ne ma'ajin wa duk amma ji kai hakuri ba kai duk wannan wallahi tallahi ba zai kai ka gaban Allah yasa shekul islam yake cewa la masama fil musammayat ya ce sunayen da kuke raɗawa na wane kaza kaza shugaban ku mutum waye da nawa duk ya ce ba shi bane duk Allah ba rosa da wani sunayen abin da ake so a gani ne mutabar ka da manzon Allah kawai mutabar ake so kawai so daga wannan shine abin da yake ciki akwai Allah ta'ala ya samu dace kun ji na limamai saura na kuma mu amma sai Allah ya kai mu mako mai zuwa insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu kun guje mata muna addu'a gare mu ga mahaifanmu Allah ya ji kanmu Allah ya sa aljanna ce mu kumar muna addu'a ga mu da zuriyar mu Allah ta'ala ya sa aljanna ce mu kumar mu kuma Allah ta'ala ya shirye da mu ta farki madidici muna ƙara addu'a ga ƙasar mu Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya Allah ta'ala ya ba mu nutsuwa da ƙaruwar arziki Allah ta'ala wannan zaɓe da muka yi madama kafin mimin baka zaɓe Allah kaddar alkhairi a cikinsa Allah kaddar alkhairi a cikinsa Allah abin da muke zato na alkhairi Allah ka linka shi abin da wa'ansu suke zato na shari Allah ta'ala ya canja shi kuma alkhairi Allah duk abin da kai shine daidai mun sallama ma tun kafin mu dangwala ƙuri'ar mun sallama ma abin da kai shine daidai Allah baka kuskure Allah baya kuskure amma wa'ansu da yake bakinsu yadda ka san bakin bakin mahaukacin kare haka yake da neman bala'i da cikin ai za a sha wahala an gama karatun littafin jiki magai za a shiga wane ne tsabar musifa da jawo mutane bala'i da wuce kuma kana musulmi a ce da yawa allah zaɓi da kai ma ƙarya ne ke addu'ar da kai daga ce allah ka mana zaɓin alkhairi wala ƙarya ne mu dai Allah ka san mu da wa'ansu daga cikin bayinka mun yi da niyya mai kyau Allah ka amsa mana Allah abin da kai shine daidai Allah baka kuskure baka alheri baka mantuwa Allah duk abin da ka mana mun yi da mun sallama Allah ka sanya alkhairi a ciki Allah duk abin da ake tsaye na alkhairi Allah ka linka shi a ciki Allah abin da dan adam ne zai iya gazawa a bangarori da yawa Allah ka kafe shi Allah ka bashi ikon yin adalci Allah ka yi masa jagora Allah ta'ala ka tabbatar da alkhairi sun kwararo a ƙarƙashin wannan mulki Allah ya sa shi ne gwajin dafi na ainihin tabbatar da adalci da zaman lafiya da alkhairi a wannan ƙasa Allah ta'ala mana addu'a gare mu ga wannan ƙasa ga jihar mu Allah ka ceto mu yadda muka yi addu'a a wannan ƙasa ita ma jihar muna mata addu'a Allah ta'ala ka zaɓa mana abin da ya fa a kai Allah ka kai hannun kan abin da ya fa a kai Allah duk wanda yake ƙoƙarin kishin addininka da musulmai bayan ka Allah ka ba shi wannan mulki Allah duk wanda yake da alaƙa da arna ko a kusa ko a nesa Allah ka ba shi mulki Allah duk wanda yake da alaƙa da arna ko a ɓoye suka yi yarjejeniya ko a fili Allah karka ba shi wannan mulki Allah din mai alaka da musulmai da musulunci na gaskiya Allah ka bashi mulkin mu ya Allah Allah ka tabbatar da alkhairi Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala marasa lafiyar mu Allah ka basu lafiya mu kuma Allah ya ƙara mana lafiya da imani Allah ta'ala muna roƙonka ka samu lafiya mu gama lafiya Allah dukkan masu bukatu da mu da su din duka Allah ta'ala ka biya mana bukatun mu na alkhairi akwai bayan Allah da muke tare da su a kullum suna kokarin neman addu'o'in mu da naku muna sa su addu'a Allah ya biya bukatun alkhairi Allah ta'ala ya sa a yi lafiya a gama lafiya duk wanda ya zo wannan masallaci Allah mai da mu gidajen mu lafiya kuma Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya tsare mu daga fada dukkan shari Allah ta'ala ya taimake mu aka zama wannan darasi kuma shine da 81 a cikin darasin mu a wannan littafi insha Allah darasi ne 81 kuma da na yi niyyar mu gama littafin kafin Ramadan amma ina ganin ba zai yi ba gaskiya to gashi nan dai Allah ya yi ta daga nan zuwa sati daya ko abin da ya kama da ka zami iya rufe karatu sanadiyar ramadan ya musu mun rage guntu to in Allah ya kai mu bayan sallah sai mu fara insha Allah Allah ta'ala ya tabbaki mai wannan na